بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu yau muna 27 ga watan wato jimada ula shekara ta 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan 11 wato miladiya wancan na hijira bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wannan kuma miladiya wato 29 kenan a yau ranar juma'a kenan kamar yadda aka saba duk wannan wato wannan lokaci na karfe tara na safe zuwa goma a wannan gidan talabijin na banfere a babban birnin yamai jamhuriyar niger muna kasancewa tare da sheikh abdulmalik don tattauna matsaloli na mustalahat daban-daban a wannan dai gaba muna cikin mustalah na al-istimar wanda ya fara tun shekarar da ta gabata kuma Allah ya sa aka zo aka ci gaba wannan wancan shekara an tsaya a darasi na ko zama na shida yau kuma wannan shine in an hada da wannan zama da wancan kenan wannan shine zama na sha daya a wancan sati mun yi zama na goma muna cikin abin da ya shafi addini wanda mala ya dauki mazhaba al'ilmaniya ya fara tattauna mana ita insha Allah kuma ba tare da bata lokaci ba zan ba wa mala dama ya fara ya ci gaba da tattauna mana a wancan sati ba a mance ba mala ya tattauna mana shekarun da a kowace ƙasa wato aka samu aka ce wato ta ta rike kowace cikin dauloli da suka rike daula kowace ƙasa mala ya ambata mana wato shekara ta kaza zuwa ta kaza kamar irin ƙasar misra da tunis da maghrib da turkiya kowanne malam ya ambata mana a wannan shekarun da suka rike daula a matsayin daula to lokaci dai bai kare ba wato magana ba ta kai ba ta kare kuma lokaci ya yi amma insha Allah yau malam zai ci gaba da tattauna mana wannan mas'aloli akan Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta gidan rediyo da TV na Banfere da yake a nan Niamey Niger da kuma ƴan uwa da suke bibiyar mu ta shafukan sada zumunta a duk inda kuke a duniya cikin ƙasa da wajen ƙasa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damusa da falalarsa ya bamu iko muka sake haduwa da ku a haduwar mu ta mako mako da muke gabatarwa tare kuma da ƙara yin salati da tsira ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malam sani ya yi bayani a satin da ya gabata mun ɗauko bayani kan wato hanyoyi da wato 'yan mulkin mallaka 'yan mamaya suke bi na wato yaƙar al'ummomi da kuma samun iko a kansu wanda sun fahimci akwai abubuwa masu muhimmanci kwarai da gaske wato abubuwan da suke sawar ba a saurin cin nasara akan al'umma daga cikinsu manya akwai addini daga cikinsu kuma akwai al'adodi waɗanda suke nagari daga cikinsu kuma akwai yare na mutane to sai muka fara bayani kan addini wanda shi addinin nan uh, shine jigo a rayuwar ɗan adam jagoran tafiya kamar da ake cewa madugu uban tahiya to yanzu su da suka fahimci haka sai suka yi ƙoƙarin su nisantar da musulunci ko ma kowane addini tun da ba wai musulunci ɗaya suka yaƙa ba ko ba gaskiya ba to amma mu da yake muna musulmai za mu yi bayani musamman ƙasashen musulmai to wannan kenan kenan hanyoyin da za su bi su yaƙi addini shine irin hanyoyin da suka bi suka yaƙi addini a ƙasashensu domin su sun fahimci addini a karkace a wajensu da addini da ilimi na bincike na ƙere-ƙere an gane ko ba sa tafiya kenan dole ko dai ka yi addini ka bar ilimi na ƙere-ƙere ko kuma ka yi nemi ilimin science amma ka bar addini saboda su a wajensu saboda mun faɗa cewa coci ta yi ta karkashe mutane da suka yi ta kirkiro waɗansu abubuwa waɗansu na'urori da wani abu sai ta ta sa aka ɗaure saura saura aka kashe su saura aka nisance su cikin al'umma sai suna ganin cewa ashe addini kishiyar ilimi ne na bincike wanda kuma kenan dole na sai sun yaƙi ni sai sun yaƙi addini sannan su cimma burinsu ko a ƙasashensu ko a ƙasashen mu shi yasa ma suka kira ta ilmaniya kamar matsayin ilimi ne mazhaba ce ta ilimi su a wajensu ilimi kishiyar addini ne ina fata ana fahimta to wannan kenan to sai muka zo muka yi bayanin shigowar ilmaniya a kasashen musulmai wanda mun faɗa a indiya a shekara ta alif da ɗari bakwai da tis'in da ɗaya suka yi ilga'in shari'a ta musulunci aka jefar da ita kenan aka ce kawai a yi aiki da ilmaniya a ƙasar aljazair an gane ko algeria ko algeri a 1830 sannan kuma a kasar misra a 1883 a kasar tunis a 1906 a kasar maghrib morocco a 1913 a kasar turkiya a 1923 sannan kuma munan nijar da aka yi conference national 29 ga watan bakwai miladiya 1991 kuma Najeriya lokacin da suka yaƙi daula al wato Osmaniya a Sokotiya suka ruguzar da daula ta musulunci da take Sokoto. Ala ayyati hal wannan hanyoyi da suka bi kenan hanyoyi ne na a raba mutane da addini domin don saboda a samu iko a kansu wannan shine hanyar da ake son abi. To, don haka ita ilmaniyan nan abubuwan da suka ba ta dama ta samu gindin zama a cikin ƙasashenmu da abubuwan da suka ba ta dama ta shigo daga waje su ne muke tattaunawa a kansu na farko mun faɗa wancan sati shine cewa musulmi sun yi nisa daga addininsu da aƙidarsu da kuma shari'arsu ta musulunci da yawan mutane sun nisanta daga shari'a ana dai sunan wasu musulunci ne amma dai da karantarwa ta musulunci da aƙida ta musulunci da ɗabi'o'i na musulunci da yawan mutane sun yi nisa da su illa man rahimallah abu na biyu sai muka zo zuwa ga nukta ta biyu wadda ta ba su dama sun iske wuri mai kyau inda za su shibka wannan musibar tasu ta ilmaniya shine da yawan musulmi ba su fahimci musulunci hakikanin fahimta ba an gane ko wato al-mafahim wato al-khati'a haula al-islam wa ta'alimihi zaka iske mutane da dama ba su fahimci musulunci har muka dauko nukta guda da muka fara bayani kan ta wadda wato lokaci yayi muna wato halinsa shine cewa da yawa daga cikin musulmi wasu sun kasa gane cewa musulunci yana kira zuwa ga aiki da neman ilimi an gane ko musulunci bai ce a zo a yi zaune ba to mun dauko bayani ne kan wannan mas'ala sai lokaci ya muna halinsa tunda mun yi bayanin shubhar cewa to in dai har mu musulmi ne ya aka kuma kafirai suka yaƙe mu an gane ko suka ci nasara suka mamaye kasashen mu wanda mun yi bayanin wannan shubha cewa tana yiwuwa musulmi sun yi kuskure nisan su daga addini sai yan kaɗan daga cikinsu da rashin tabbatar da shari'a ta musulunci zai iya kawo musu wannan matsala ɗin ina fata ana fahimta ta wanda kuma mun faɗa irin wannan ya ta faruwa har a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da an kai yakin Uhud aka kashe yawa daga cikin musulmai Allah ya faɗa qul huwa min indi anfusikum sannan dama duk bala'in da yake shafar mutane ai daga wajen su yake wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir ko bima kasabat aydikum a wasu qira'atina abin nan nafi da ibnu amr an gane ko to wannan kenan idan muka duba shi sai mun bambanta tsakanin kamar at-tasawwuratul khati'a da yawan mutane sun fahimci musulunci dai a karkace wanda yana daga cikin abin da ke taimaka ma su masu ilmaliya su tabbatar da ilmaliyar su a cikin kasashen musulmai saboda rashin yanzu da yawan mutane shi mutumin da bai da ilmi bai da wahala a yi masa bayani in dai ba yana tare da son rai ba in ya gane zai bi gaskiya amma mutumin da ya fahimci abu a karkace to sai yake ganin ma wanda ya fahimci abu a daidai shi ma karkatacce ne to kaga irin wannan jayo shi da mayar da shi akan hanya akwai wuya wanda shine abin da har yanzu yake ba mu wahala da yawan waɗanda ba su fahimci addini da kyau ba suna ganin kuma su ne akan daidai sai suna ta ƙoƙarin yaɗa tunaninsu kuma suna ta ƙoƙarin kuskurantar da waɗanda suke akan gaskiya wannan abin yana jamin kasashen musulmi rauni kwarai da gaske to kaga qadiyya ta tawakkuli at tawakkul an gane ko kaga akwai tawakkuli akwai tawakuli akwai kuma ghurur waɗanda abubuwa guda uku wanda duk bai bambanta tsakankanin su ba to yana da matsala to kaga tawakkul daban dogaro da Allah tawakul daban shine mutum ya ce ya dogara ga Allah amma ba zai yi aiki ba ganganci ne sai al-ghurur mutum ya ce zai yi aiki amma kokarinsa ne zai bashi nasara ba Allah ba rudi to waɗannan abubuwan guda uku su ne suke da matsala shi al-ghurur yana wajen kafirai saboda ita ilmaniya ta ginu ne akan iliminka da bincikenka shine zai baka damar ka kai ga nasara shi yasa su zancen a kawo musu Allah bu su yadda ba science ita ce za ta fitar da kai shine abin da karuna ya ce yawwa qala inda ma utituhu ala ilmin indi to sannan su kuma musulmai da dama sun ɗauki tawakul suna ganin tawakul shine kawai ka je ka yi zamani don abin da Allah ya kaddara ma zai same ka zai same ka to kaga wannan zai taimaka ma turawa sai kuma hakikanin tawakkuli shine at-tawakkul ala Allah an gane la yunafi al-akhdha bil asbab yin dogaro da Allah ba shi ke nuna ba za ka yi riko da sababi ba muna fahimta to shi sai muka kawo misalai waɗanda za su bayyana wannan da kyau dan shine abin da yasa su masu ilmaniya da suka zo suka samu damar girka ilmaniya su saboda sun iske da yawa daga cikin musulmai suna akan akan fahimta ta at-tawakkul ba at-tawakkul ba Allah ya ce wa qul i'malu mi am ya wa qul i'malu ku yi aiki kaga na Allah ne ya ce ayi aiki an gane ko sannan Allah ne ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tattale iya gwargwadon abin da kuke da shi matukar irin tattalen da za ku yi kenan tattale ne na abinci saboda ba a yaki babu tuwo ko ba haka ba ba a yaki babu makami ba a yaki babu ilimi ilimi na yakin kanshi dole sai an neme shi ina fata rafin ta ba a yaki an gane ko babu labarai ran sanyi ma ina fata ana fahimta ta to duka waɗanga abubuwa musulunci ya yi tattalinsu amma da yawa daga cikin musulmai sai fahimtar musulunci musamman zamanin daular abbasiyya lokacin da hayatu takashuf an gane ko hayatu takashuf ta zo takashuf kamar gudun duniya zuhudu su ko zuhudu wai shine gudun duniya ka zamana baka ci abinci mai kyau baka sa sutura mai kyau kai zaman ka kawai kai ta ibada yo wannan ai ba fahimta ce ingantatta ba ina fata ana fahimta ta musulunci da yazo ya san dan adam yana da bangare guda biyu bangare na ruhi da bangare na jiki to sai ce kowanne daga cikin su a bashi hakkin sa shi ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa inna li jasadika alayka haqqan yake ga wani sahabi in ban manta ba Abdullah bin Amr jikinka yana da haƙƙi a kanka kenan ruhin kana da haƙƙi wannan yana da haƙƙi to su turawa gururu ya same sai suka ba janibul maddi ƙarfi suka ce shi kaɗai ne nasara su ko su daga cikin musulmai sai suka ba janibul ruhi ƙarfi sai suka bar janibul maddi amma haƙiƙatan musulunci bai ce sai ce a haɗa su fa'iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah to kenan yanzu idan muka dibi waɗanda ya kamata a yi koyi da su cikin addini su ne annabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa tawakkuli ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa jin tsoron Allah amma lokacin da zai yi hijira daga bakka zuwa madina a ɓoye hijira me yasa bai fito ba a fili ya ce ya san Allah ke ba da kariya kuma ba wanda ya taɓa shi me yasa da an ka je yakin uhudu yayi tattalin runduna ta yaƙi bai yi jira ba tare da cewa Allah na da mala'iku na ituro mala'iku kai daga makka ma mala'iki ya zo guda ya juyar da makka walau sha Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd amma sai yi shirin yaki hijira ya yi ta a ɓoye me yasa ba fito a fili ba saboda mi saboda al-akhdh bil janib al-maddi an gane ko ana iya a cutar da shi ko ba a kashe shi ba sannan kuma a yaƙe yaƙen da yayi ya ɗauki takubba ya sa sulken yaƙi ya bi shiri ya sa an yi ta turo mai labaran kafirai har ma in zai tahiya ghazwa kamar yadda Ka'ab bin Malik yake faɗa cikin Sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tiya wata wani yaki ba wata ghazwa illa warra sai yayi tauriya ba waccan tauriya ta balaga ba an gane ko tauriya shine ma'ana in ya kama hanyar gabas ya fita ya bar garin Madina to tana yiwa yakin nan yamma ne zai yi shi ko kudu ko arewa saboda munafukai su je su yi sauri su ce gashi can ya kama hanya ta kaza kaga sai a ji yaki ya fita gobe in sun je sun faɗi labari ba za a gaskata su ba to waɗannan duka menene duka al'akhdh bil asbab ne ina fata ana fahimta ta to yanzu shikenan sai wani zai ce a'a ai musulmi abin da ya kamata mu yi shine kawai mu ta yi mu yi ta sallah mu yi ta karatu sai mu yi zaune mu yi zaune ina a'a Allah ya ce duka waɗanga abubuwan a hada su ba sani ko mun fahimta ba Allah subhanahu wataala hatta da cikin halin yaki mi yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum idan ana cikin fagen yaƙi Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata jama'a ta taru da shi an gane ai sallah amma yace wal ya'khudhu aslihatahum su riki makaman su kaga sallah alaka ce tsakanin bawa da ubangiji tsarkake ruhin kani aljanibur ruhi taqwiyatu aljanibil ruhi sannan wal ya'khudhu aslihatahum kuma su riki makaman su difa'an anil janibil maddi domin ka kare jikinka wannan nassi ne na alkur'ani sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun idza laqitum fi'atan in kunka hadu da wata jama'a kenan nan fi'atan kafira dan yace ya ayyuhal ladina amanu kenan kishe su kuma kafirai ne idza laqitum fi'atan kafiratan fasbutu ku tabbata sai ce wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga fasbutu ku tabbata na aljanibul mi aljanibul ruhi an gane ko fasbutu aljanibul maddi sannan wadhkurullaha kathiran aljanibu ruhi duka waɗanda guda biyu musulunci ce a haɗa su to amma ya za a yi mu ce mu raba rayuwa da wannan bangaren da wannan bangare wannan ba karantarwar musulunci ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yakin badar Allah ce if tastaghithuna rabbakum kun ka nemi taimakon ubangijinku kaga wannan menene janibin ruhi ne tunda ana neman taimakon Allah amru ghaibi fastajaba lakum kaga bai hana bayan nemi taimakon ubangiji kuma Allah ya taimaka musu in Allah yana son kashe kafirai sai an turo mala'iku amma sai aka turo mala'iku su taimaka musu wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum ka gani dan saboda ta zamanto bushara gare ku ashe aljanibul hissi wal janibul ma'nawi yatamashayani ma'an yatamashayani ma'an suna tafiya ne tare dan haka duk musulmi yanzu kasashen musulmi ciwon da gare mu waɗansu daga cikin musulmi suka ce a'a a ba bangaren ruhi karhi shi yasa suka koma kawai dai masallaci ba sai an yi aiki ba shikenan a rike tabzi ai ta addu'a a'a addu'a tana da kyau yin sallah yana da kyau sannan aljanibul maddi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard sai ga wani mutum ya dauko wani hadisi cikin sunan tirmidhi na Umar ibn al-Khattab ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana hadisi ne ingantacce wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce da kuna dogaro ga Allah kamar irin yadda tsuntsu yadda ya cancanta a dogara ga Allah to da Allah ya arzita ku kamar yadda ake arzita tsuntsu ai tauhidi ne abba muda eh tauhidi ne abba muda sai ka ce ai Allah ai Maryamu abinci Allah kawo mata wanga halatu ne istisna'iyya karama ce Allah ya mata kala ya Maryamu anna laki hadha ko ba haka nan bane to amma kuma ya manta ai ita Maryam din lokacin da ta dau ciki ni Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ki jijjiga kututturen dabino ai Allah na iya sa wadda binon ya tashi ya ƴaƴa ya zubo ko ƴaƴan su zubo mota ba sai ta rita jijjiga ba to nan me yasa an ka ce huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ka gani to ka gani to walau sha'a an tajniyahu min ghairi illatin yace lajanatu komin abin nan wa kullu shay'in lahu sabab in ji sha'ir to menene mutum yake bukata sannan kuma cikin wanga hadisin kanshi akwai raddi ga su yan tawakuli domin yace taghdu khimasan kaga tsuntsun zai fita ya bar gijansa da safe ba tabbas bane ya dawo taghdu sammako ma take yi fa sammako ko sabko ta tahi ta jiwa neman abinci tana yiwa a kashe ta tana yiwa ba za ta dawo ba tana yiwa ta tahi ta mai nisa wa taruhu ta dawo da marece ta yi maraita bitsanan cikin tana cike khimason kuma tana jin yunwa fa madi turra fi makhbasa kinan babu komai cikin cikinta to shi irin wannan tafiya ita ko ba akhadha bil asbab wani ashe tsuntsu ya hika fahimta abin da ake nufi da tawakkuli yana tunda ba zama yake ba to shi yasa waɗansu musulmi dole ne mu tsare zanibin aqida dole ne mu yi karatu mu tsare aqida kuma dole ne mu haɗa ma musulmi wato abin nan abin nan mafhumul umma an gane ko mafhumul umma shine kowa akwai aikin da Allah ya raba mishi dole ne ɗaliban mu na boko su san akida kuma dole ne su tashi su yi ilimi su karanta likitanci don ka a mamaye mu ta wannan bangaren dole ne sojojin mu su san akida kuma dole ne su tashi tsaye su kare ƙasa domin mi domin waɗanga jaliban guda biyu duka Allah ne ya ce a rike su dole ne ɗaliban mu su san akida kuma dole ne su je su karanta technology saboda mu rabu da sharrin da ake zo mu da shi ta fuskar technology suna can suna yin makamai mahaukatan makamai kai kana nan kana ce a'a shikenan ayi zamanin kan musulmi su su karanta wani abu kaza kaza kaza ya irin rundunonin da an kai yaki ga yakin da annaba sun kai ga yakin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so su musu fahimci aqida bane ba su gane aqida bane shi yasa suka je suka yi yaki shi yasa suka yi tattalin makamai shi yasa suka yi akhdhu bil asbab to kaga yana da kyau nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ce mu mun karaba mu aiki mu shine mu nuna mutane aqida ta gari mu nuna musu tauhidi kuma mu hada musu kowane bangare musulmi ilimin da duk musulunci bai haramta a nema ba a tashi aje a neme shi in ba haka nan ba lamari ya baci yana da kyau mu fahimci wannan wannan kenan to kaga wannan at-tasawwuratul khati'a hawla al-islam yana da kyau abin da ya taimaka musu to tunda musulmi sun zo an ce in ka dogara ga Allah ba sai ka yi komi ba sai zamanto an daina ayyuka wa zai yi aikin sai baturi ya toce a ai ni na zan yi muku aikin bari in gwada muku yadda ake yi kaga sai ya zamanto noma bamu iya ba sai baturi ya koya muna bamu ce ba a karba daga wani ba in kaga abu mai amfani amma yanzu an ce noman mu bamu iya ba su za su koya muna noma aka zo aka ce muna bamu iya gini ba su za su koya muna gini sai kai bamu iya gini ba tunda irin ginin zamani dole sai su kaga dole ko ba su zo da makamai ba dole a ba su dama likitancin an ka ki koyo aka tsaya ana wasa aka daina karatu da musulmi suna ci gaba sai abu ya zo mana da matsala yanzu su ne za su kawo mana nasu sai zama to mu ba ma yi kwakwalwar mu ta mutu ba ma aiki domin in kana aiki ne kake gane abubuwa tare da lokaci da experience to yanzu baka aikin kenan baka fahimta shi ko kullun shi yake aikin kenan kullun shi zai kera kullun shi zai kawo maka abincin ka ma ba za ka iya noma wanda za ka ci ba shi zai kawo maka abinci ya sayar maka kaga dole ka yi masa bauta dole ya dora maka dokar da yake so yanzu kaga yanzu sai a ce mana mu Afirka bai dace mu haihu ba ka gani ko amma China ba a ce musu su haihu ko kasu haihu me yasa kuma sun fi kowa yawa kuma sun fi kowa yawa me yasa saboda su China suna kera komai suna kera abin su da kansu kuma suna da makamai na kare kasashen su kuma sai su noma abincin da za su ci to har su sayar ma wani to kaka na zaka ce musu su rage aiwa ko su su rage aiwa su suka fi kowa yawa me yasa kace musu haka dan ba to kaga akwai rini cikin wannan saboda mutane sun yi zamani ba a son aiki ba a son shi ko mutumin da bai aiki kwata kwata kamar duk mai son hutu karshe bawa yake zama bawa yake zama duk mai son hutu bai son aiki bawa ne ba kana koda kana da arziki dauki a ce kana da kuɗi masu yawa ko kana da mulki mai yawa mai girma mai faɗin gaske amma kuma baka aiki to bawa zaka zama zan baka misali yanzu mutum ne yana da kuɗi amma bai aikin komai suturarsa za a wanke masa kayansa za a goge masa an gane ko motarsa za a wanke masa komai baya yi a rayuwarsa yana bada kuɗi to ana nan ana nan sai kuɗi suka ƙare to yanzu wa zai aikin shi zai aikin to kina kaga ina ina ina hutu hutun da yan nema kuma babu shi ko malam ko akwai kuɗin da su kare ba ma'aikatan nan su ce ba za su yi ba za su yi ba a'a ai ba zai ragu ba da ba zai rabu ba da samun matsala a rayuwa domin akwai abin da ya dace a ce kai makanka akwai abin da ana iya yi maka to wannan shine abin da kasashen musulmi ya kamata mu fahimta kwarai da gaske ina kira zuwa ga yan uwa musamman masu da'awa cewa kada a yi aiki in ka duba ba ba hanya ce ta annaba ba annabi Dawud an faɗa muna mutum ne wanda yake mi wanda yake mai yin kayan kira qur'ani ya faɗa wa alanna lahul hadith hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari zakariya najjar ne mutum ne kafinta wanda yake aiki wannan duka suna nuna mana cewa ya kamata ka samu wani aiki wanda za ka yi ya zamanto kuma cikin ilmuka duk musulmi abinda musulunci bai haramta ba na ilimi ne na kere-kere ne mu shiga ai tare da mu wannan dole ne Allah ya kyauta to ala ayyati hal malam sai mu bar wannan nukta saboda lokaci kashe je shi abin nan sai mu je zuwa ga nukta ta uku wadda me yasa wannan ilmaniya ta samu gindin zama a cikin kasashen mu daga ciki shine akwai jahilci intisharul jahl jahilci ya yaɗu cikin musulmi dibo kalima ta farko da ta sabka cikin alkur'ani ita ce ikra kai karatu ma'ana musulunci yana nuna maka ba yadda za a yi ka gagari makiyinka sai kana da ilimi shi yasa Allah bai ce ba salli ba ka gane ko Allah bai ce ba wahidillah ina fata ana fahimta ta bai ce kaza ba duk wani umurni ba a fara shi ba ba ai fara da hali ba la tushrik la tushrik sai an ka ce iqra domin da ilimi ne zaka gane tauhidi da ilimi ne zaka gane yadda za a bauta ma Allah da ilimi ne zaka iya misali iqra da bace kai karatu ta hanyar ilimin addini ne zaka gane ya kamata musulmi su je su yi su yi koyon ilimi na kere-kere don Allah ya ba su dama ba haramun bane yanzu in ka ce koyon kere-kere haramun ne to dan me kaka sayan kuma na'urar kai aiki da ita abin mamaki ka ce koyon ilimin technology bai dace ba koyon ilimin kaza bai dace ba yo in bai dace ba me yasa ka san kayan kuma kana aiki da su sai mu zamna su su da mu da su duka mutane ne ilimin kuma na kowa ne kuma Allah da kansa ne yace wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ce ya hore muna to tunda Allah ce ya hore muna kuma gashi muna gani sai ka ji an ce wanda ya kero abu kaza a duniya sai ka ji an ce wani lokaci dan cana ne wani lokaci kaje an ce dan America ne wani lokaci kaje an ce dan kasashen Larabawa ne wani lokaci kaje an ce baki ne dan Africa kenan wanda kimna baka shi ilimi international ne bai da alaka da kabila ko yare ko launi wanda Allah ya ba Allah ya bashi to shikenan sai an ka samu na jahilci wato musulmi suna cikin jahilci do tare da cewa daulolin musulunci da farko in ka dibi kamar yanzu musamman daular andalusiya daula ta andalus wadda ta zama kasar spain ita ce wata karantar da turawa shekara 857 suna jagoranci a turai kuma yaren gwamnati a wannan lokaci larabci ne kuma yaren science na ilimi na bincike larabci ne abubuwan nan turawa da larabci ne suka ɗauko su suka gyara suka dawo don su yaƙi addini suka ce muna ai karanta waɗannan abubuwan bai dace ba haramun ne kama wato sun rena kowa kasa abin da suke cewa karanta waɗannan abubuwa haramun ne saboda har in kun ka karanta kun ka kera to wa za su sayar ma gobe idan kuka yi makaman suka yi makaman sai dai a nemi sa'a juna amma in ba ku da ha sai dai a zaka arraba mutane makaman ai ta kashe ku to ka zo ka rike tabzaha an ba wani bindiga ka ce kai tsaye kai ta kai ta rikon tabzaha malan ya buɗa ma hota da bindigan nan mai tabzaha kare ka ta ƙari to dan haka yana da kyau an gane ko jahilci na bangaren addini da jahilci na bangaren ilimin kere-kere yana daga cikin abin da sa ilmariya ta samu dama shi yasa duk wanda ya kirkiro na'ura ta da ya kawo sai ya sace hankulan ƴaƴan musulmai da muna da masu kerawa muna damuwa da duk abin da muka gani gare su mu ce sun yi nisa mu rudu da su ba zai yiwa ba to ilimin addini ya yi rauni ga musulmi su ne ilimin su aka sace shi a kasar spain wanda har wanda ya gano kasar america babban geography wanda ya amfani da ita ta musulmi cewa christophe colomb a alif da 492 a 1492 da geography ta musulmi cewa duk wannan lokaci a turai babu geography ilimin geography ingantacce in ba a hannun musulmai ba to kaga wannan dole na musulmi su tashi tsayi sannan dole na ilimin addini a ba mutane aƙida ingantatta domin sai da aƙida ingantatta ne ake ganin hanya wannan shine asas ilimin duniya idan akwai shi idan babu ilimin addini ba a san Allah ba to sunan shi jahilci sunan shi eh jahilci ba ni nace ba eh Allah ne ya faɗa eh ko dan Qur'ani kuma ya da wannan Allah ce wa'adallah la yukhlifu Allah wa'ada walakinna aktharun nasi la ya'lamun yace ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya kaga da ce walakinna aktharan nasi la ya'lamuna da yawan mutane ba su da ilmi ba su da ilmi ba su da sani in an ce mutum bai da sani sunan shi mi jahili sai ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya amma sun san zahirin rayuwar duniya ashe duk yadda ka san technology ka san kere-kere kai yi nisa cikin ilimin duniya in baka san Allah ba to kai jahili ne nasiri na alqur'ani domin la ya'lamuna ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya nafa anhum alilm wa athbata lahum alilm kenan alilm ad-dunyawi bidun alilm ash-shar'i wal 'aqdi huwa kala shay kamar babu ko biyu qur'ani ne ya faɗi wannan to shi yasa sai mu ce a karanta addini a san aqida kuma a karanta wancan bangaren musulunci bai ci ba a karanta wancan bangaren ba domin Allah ya ce ya hori muna sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard an hore muku su to su su sai su tsaya su yi tunani ai abu kaza ana shi da kaza zai bada kaza sai mu yi zamani in sun kai kuma sai mu sayi kuma sai mutum ya ce a ai neman wannan ilimi bai da amfani kuma sai ya zo ya siyo abin nan da suka kera kuma ya zo ya ce ya yi amfani da shi shi na hada ayyu tunaqut
ya ki shiga ta kofa an gane ko ya ya ya ya, ya zo ta window sai abu na uku wanda ya ba ilmaniya gindin zama a cikin kasashen musulmai shine malam tawaqquful ijtihad
rashin bincike a'a ijtihad ba tawaqquful bahth ba al ijtihad ka san cikin shari'ar musulunci akwai abin da ake kira babin ijtihadi babin ijtihadi babi ne mai min mai fa'i saboda nassoshi ana iya lissafa su suna da iyaka kaga ayoyin qur'ani ana iya lissafa su a hadithul ahkam sai kaga ana iya kididdige su ko a kididdige masu yawa daga cikin su an-nusus mahsura ana iya lissafa nassoshi amma al-waqa'i' ghairu mahsura abin da yake faruwa a duniya ba a iya lissafa shi banda Allah ba wanda ya san iyakar shi to yanzu istihadi da qiyasi su ne suke ba mu damar shari'ar musulunci ta tafi tare da mi tare da kowane zamani tare da kowane lokaci tare da kowace al'umma in istihadi ya tsaya to matsala za a samu ko dai na farko kaga sai ya sa tunani na jagororin al'umma su ne malamai to in tunanin su ya gurɓace ya daskare na kowa ba a shi kenan tunda in liman sallar shi ta ɓaci ta mamuma ta ɓaci ina fata ana fahimta ka to kenan in su tunanin su ya riga ya gurɓaci to kaga tunanin ma al'umma sai ya gurɓaci tunda malamai su ne fitilar al'umma an gane ko sannan abu na biyu in ya zamanto shari'a an hana kiyasi an hana ijtihadi to abubuwan da za su faru waɗanda can lokacin sabkan wahayi babu su to kenan ilmaniya ita za su ce to mun gaya muku addinin nan abin nan daskararren addini ne ina fata ana fahimta ta gurgun addini ne bai iya tafiya tare da kowane zamani ko taho muna adda tunanin ci gaba za mu kawo muku shi to kaga wannan ba karamar fitina ba ce shi yasa wannan fitina kaga wasu fuqaha'u tun daga zamanin karhi karni na hudu karni na hudu sun kace an kulle kofar ijtihadi Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa wato Adwa'ul Bayan da yazo in ban manta ba ko cikin suratu ina ganin cikin suratu Muhammad ne yayi kacce kacce da wannan tunanin cewa ijtihadi an kulle kofar sa zuwa karni na hudu wanda cikin usuliyun zaka samu wasu suna faɗan wannan har za ga har mai maraqis Saudi lokaci yayi ishara zuwa ga wannan alfiya ta, ta abin nan ijtihadi ya kare tun daga karni na hudu to ijtihadi ya kare karni na hudu yanzu muna karni na goma sha biyar kenan yanzu shekara kusan duk karni goma tun da karni da hudu sun kace yanzu muna cikin sha biyar kenan karni goma sha ɗaya an liƙe ni ƙofar ishtihadi kenan tahiyyar musulmi ina zata wannan ya kai kuma sai ya kawo an liƙe ishtihadi a cikin shari'a kuma ana son a liƙe ishtihadi a cikin mi a cikin yare lugha yanzu kaga sai suka ce ai ita lugha an gane ko lugha yanzu an liƙe daga ƙarni na uku ba za a sake yin istishhadi ba ba za a sake yin istishhadi ba da luha ƙarni na uku ha daga ƙarni na uku sun kace daga wannan lokaci wai hujjar su ka gane hujjar su wai larabci na asali na haƙiƙa yana ina yana makka da madina yana ƙauye ƙauyukan larabawa ka gane ko to sai suka ce Aisha sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haife shi in ka duba ina aka bada shi ai kauye saboda ya san rayuwar kauye domin mutumin da bai san rayuwar kauyukan shi ba bai san yadda al'umma take take ba an gane ko kuma can ne yare bai gurbata ba saboda ita makka asima ce to makka kuma kowa na zuwa to sai aka shi ya koya to menene suke nufi wai yanzu tunda musulmi suka shiga waɗanda ba laraba ba suka shiga musulunci suka haɗe tare da larabawa kenan ko da ƙarni da uku ya kai duka an haɗi kenan da larabcin ƙauye da na birni duk ya gurɓata kenan daga ƙarni na uku an daina istishhadi da larabci shikenan bakin wanda an karwaito to ita ko rayuwa tana da mi tana da sabunta ita lugha kamar yadda masu muqaddimar mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira sun kace ka ka'inul hayy ka ka'inul hayy kamar mutum ne mai rayuwa yana karuwa yana raguwa idan mutum bai karba bai amsa me za a samu kaga matsala ta samu to wannan shine shi yasa cewa ijtihadi ya kare a lugha majma' al-lugha al-qahira sun tashi da wannan don saboda lugha tatawakab ma al-asr akwai abubuwan da dole sai an yi ijtihadi an sa su tunda zamani ya kawo su haka shari'a ita ma dole sai an yi ijtihadi in ba haka nan ba sai a samu matsala domin su malaman sai su samu jumudul fikri ya zama to duk abin da ya faru na zamani su ce a shari'a ba san da shi ba kahiri da can mai ilmaniya shi ko sai shi ketaro ya ce ga yadda za a yi shikenan kaga sun sai ilmaniya ta samu wani bin da tunda yanzu in babu ijtihadi da kiyasi to abubuwan da suke faruwa na zamani ya zama da su ya za mu yi da su sai a zo a kama ka masala a ce maka to yanzu aka maka Allah mu yi hukuncin son whisky ka san whisky da ko giya ce in ka ce whisky mice ce kai mi za ka cewa haramun sai a ce to aka maka Allah kamar ina na Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal whisky haram
ba aya babu aya ko cikin hadisi ina na annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tashrabu whisky inna whisky haram babu dole sai kiyas ka gani in kama abin ga kana iya koma nan Afirka akwai burkutu wata giya da ake cewa burkutu in ma dan burkutu ya ja burkutu ya ce aka rauka Allah ina da fatawa ina na burkutu halat ko haram in ka ce burkutu haram sai ya ce maka ina na annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tashrabu burkutu innamal burkutu haram ko la ina na Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal burkutu haram kaga babu dalili dole sai an koma ijtihadi da qiyasi sai a ce a'a waccan giya ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin mabahithul illa me yasa aka haramta ta an haramta ta saboda tana sawon maye to kuma duk abin da za a sha ya sa maye da hatsi aka yi shi da whisky ce burkutu ce cappalo ce wace ciya ce ko ma menene a kowane zamani ne a kowane lokaci ne a ina aka yi shi in dai zai sa maye shikenan haram shi ma tafalo ɗin giya ce tafalo giya ce mutanen burkina faso da wajen yankunan abin suke suke da ita don haka dai a takaicen takaitawa muna son mutane su gane cewa abinda ake son a ce shi matukar malamai babu malamai masu ijtihaji to banna ake samu saboda duk lokacin da mutum bai fahimtar waɗansu abubuwa akwai abin da ake kira bincike ne mai yawa ma ya kamata ɗalibai ilimi su rubuta wannan athabitu wal mutaghayyir wal mutaghayyir mun taɓa yin karatu kan wannan abin nan sannan kuma al asalatu wal mu'asara al asalatu wal mu'asara waɗanda ya kamata abubuwan nan a bincike kansu kwarai da gaske ɗalibin ilimi in bai bambanta tsakanin athabitu wal mutaghayyir ba na rantsi da Allah za a samu matsala menene as-sabit wal mutaghayyir yanzu bi kama kaman makami da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mi akai yaki takobi da da takobi da mashi na mashi to yanzu an kace an kawo mu hari sai mun kace mu sojojin mu bid'a na ku dauki bindiga ku dai ku dauki mashi da takobi akwai ba matsala mallan mai takobi na tunkaran mai mai mai- mai bindiga na ka gani sai ka gane cewa shi takobi kayan yaki ne na wancan zamani na yanzu kuma an yi na zamani waɗanda shari'a bata hana ba kai amfani da su ba gaskiya kai makamin nukiliya ma in shi na yiwa ya kamata a ci kuma ku yi naku saboda in ba shi kuka yi ba ba za ku zauna lafiya ba gaskiya ku nemi makamai na zamani yanzu kawai sai ka zo ka ce muna ɗaukar makami na zamani bai dace ba wai saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu egwa babu bindiga babu harsashi kaga yanayin yakin ya canza yau dole kuma kayan da ma ake yakin da su su ma sun canza kenan shikenan to sanin as-sabit wal mutaghayyir fi shari'ati al-islamiyya an gane ko ko fil islam da kuma sanin al-asala wal mu'asara fil islam abu ne mai muhimmanci ga dalibin ilimi kwarai to kaga wanda bai gane wannan ba shi yasa sai suka ta mutum sai ya zo ya iska ga abu wanda zamani ya musulunci ya yadda ai amfani da shi amma saboda bai iska sunan shi ba cikin Qur'ani ko hadisi zai ce ba za a aiki da shi ba sai su ko dan kasu suka shikenan sai mu zo mu ce sojojin mu kasu yi aiki da makamai na zamani su dauki takubba a je a yi ta yaki da an je an dauki takubba shikenan sai a kare da mu abu ɗaya za a fi fesa duka gaba ɗaya a feshe a fesa mutane kaga wannan yana da kyau tawaqquful ijtihad ba karamin hadari yake da shi ba ga wato al'ummar musulmai na'am sai abu na gaba malam wanda ya ba ilmaniya dama wanda shi kuma shi na da alaka ne su da makiyan na'am wato abinda ake kira eh, wato eh, ishtirakul ta'awunul a'ada ta'awunin a'ada na'am ta'awunul a'ada makiya su haɗu su haɗe mu su haɗe muku kai shine abin da ya ba ilmaniya dama ta zo ta samu gindin zama a cikin kasashen mu daga can waje na'am ka san da kiristanci da yahudanci addinai ne guda biyu na'am an gane ko daban-daban kowanne daban-daban amma ita shari'a ta yahudanci na'am ta gabaci shari'a ta ta kiristanci na'am shi yasa suke kiran eh, eh, at-taura al-ahdul qadim suna ɗaukar wannan kuma al-ahdul jadid Jadid, eh.
nouveau testament da ancien testament kamar da suke cewa to amma su waɗannan turawa in ka dibi yahudawa Na'am.
sun sun zamna a turai Mm.
tunda ko yaƙi yaƙin da an kai na duniya na na- na- na- na ɗaya da na biyu in ka diba ai galibi suna su- suna turai an gane ko to kuma suna da tasiri ga turawa na'am saboda addinin da turawa suke bi shi kiristancin tunda mafi yawancin turawa suna bin addinin kiristanci in ka ɗauki irin su faransa irin su ingila irin su america irin su australia irin su canada ai kiristanci da suke bi to wanda ya zo da addinin kiristanci wani iri ne ba ya zo da addinin kiristanci annabi annabi isa kamar da suke cewa ko ai musulunci ne ya zo da shi to amma a nan abin da ya kamata mu gane cewa yaren da addinin da suke bi ya zo da shi yahudanci ne tunda Allah ce wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila kaji ashe annabi isa cikin mi cikin bani isra'ila yake bani isra'ila yahudawa na littafin da aka saukar mishi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi littafin da aka saukar mishi da yahudanci ne ashe su ingila da italiya da ta ɗauki vatican da da ingila da ta ɗauki yan anglican da america da ta ɗauki yan anglican dukkan su ashe bin addinin da asalin shi daga yahudawa ya samo asali kwarai kenan dole na yahudawa su yi ma turawa tasiri na'am mun gane wannan na'am to amma su turawa na'am suka yaƙi kiristanci saboda sun ga kiristanci addini ne bai musu ya sa an yi ta kone masana an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza mun gane wannan Na'am.
kenan su yanzu suna yaƙar addinin su balantana addinin wani mun gane wannan Kwarai.
so ko yahudawa ba ruwansu su dama abin da suke so a kafirce ma Allah wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ba ba ba, ba jahilai bane kaji Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahumul haqq to duk da yake akwai sabani tsakankanin su wanda nukta ce mai muhimmanci kwarai da gaske na'am mutane su san cewa da kiristanci da yahudanci duk da yake an hada attaura da injila yanzu tunda ba dukkan su attaura da injila na hakikani ba an canza ayoyi da dama duk da yake an hada su hadawar da an kai musu dorin dogazo na inji mata gamin gambiza na an kai ba gaskiya bane kiristanci daban yahudanci daban to meye dalili ai ba a son haɗe magana na'am hatta da ɗaliban ilimi idan suka zo suna tafsirin alkur'ani wani lokacin sai su faɗa cikin wani rami musali ba sai ka sun ce ai yahudawa da kiristoci duk abu guda ne kai akar makalla ko dan qur'ani yuna ya tsaya ya fahimta ba guda abu guda bane
kwarai ce yau an gane ko su hujjar mi suke cewa wai Allah ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wai sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko kuma kirista sai a ce ai yahudawa da kiristoci sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude da kirista no wagga fassara akwai kuskure cikin ta na'am wa qalu sun ce lan yadkhul aljannata ba mai shiga aljanna illa man kana hudan yahudawa sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi don ba yahudi bai yarda kirista na shiga aljanna ba na'am أو نصارى وقع أو للتنويع تا سوكو بالي الأطفة تا با سوكو كريستوتي سنتي با من شقاء الجنة سي كريستا با يهودي تنوتنا مي دليلي قا دليلي أوجن كريستوتي na'am
أوجن كريستوتي النبي إيسا مي سوكا دوكيش
sai ya ɗan zai ya ɗan zai
كريستوتي مي سوكا دوكي النبي إيسا a su Allah suka ɗauki سن دوكيش الله كو Mm.
الله كما دان الله تو أوجن يهودا ها مي سوكا دوكي النبي إيسا suna jingina masa sun ce dan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya to ya za a yi wannan ya ce wannan abin Allah ne wannan kuma ya ce dan zina ne kuma a ce aqidar su wai an hada ancient testament da nouveau testament kuma a tai tare yana yiwa wannan ba zai yiwa ba kun gane wannan adawa ce babba babba su waɗancan sun ce akwai wani Allah daban wanda su kiristoci ba su da Allah bane Uzairu Allah ce wa qalat al yahudu zairun Uzairu ibn Allah Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne su a wajen kiristoci Uzairu ba dan Allah bane ba Allah bane Ƙwarai.
to yaushe aka hada muna su waɗanga abubuwa guda biyu a ce muna Ancient Testament da Nouveau Testament wannan ƙarya ce mun gane wannan sannan kuma Allah ce wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay ka gani Allah ce wa hum yatluna al kitab kaga su yahudawa sun ce kristoci kafirai na kristoci sun ce yahudawa kafirai ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd ka gani wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sashin su ba zai bi alqiblar sashi ba to wannan yana nuna mana cewa ashe da kristanci daban yahudanci daban shi yasa su yahudawa kullun abinda suke so a kafirce ma Allah kuma sun shi yahudanci addini yadda ba a shiga sai in kana dan jinsin addini shi yasa in ka ga wurin ibada na yahudawa to akwai yahudawa shi ne suke kira da faransanci synagogue in babu ba yahudi a wuri to ba a wurin ibada su saboda ko ka shiga addinin su tun in dai kai ba yahudi bane yau jahannama zaka kidan ba za su sha wahala su kira ka ba kun gane wannan da kyau to sai wata nukta wadda yake tana da muhimmanci kwarai da gaske kafin mu karkari saboda lokaci ya fara mun halinsa shine cewa su yahuda wannan wa mazhabobi ne daban-daban suna kafirta juna ha kiristocin nan wa wa junansu suna kafirta juna ha yan protestant sun kafirtar da yan catholic yan catholic sun kafirtar da yan protestant yan cock sun kafirtar da yan protestant da yan catholic su kuma yan catholic sun kafirtar da yan cock duk gaba ɗaya abin an dali an yamuce an hargitsi su kuma yahudawa mazhabobi ne daban-daban akwai nasturiya akwai yaqubiya in ka diba cikin almilal wan nihal na imamu shihristani zaka ga mazhabobin su wa junan su sun kafirtar da juna to da yawa sai a ce ai musulmi mazhabobi gare mu malikiya shafi'iyya hanabila abu hanifa duk cikin waɗanga guda hudu wake kafirtar da wani babu sabani ne na ahkam ba na aqida ba wannan ba wani abu bane sai ka karanta asbabu ikhtilaf fuqaha asbabu ikhtilaf muhaddithin asbabu ikhtilaf al-mufassirin bincike ne mai yawa kaga yadda dalilin da yasa suka yi sabani ba wai son rai bane ba kuma sabani ne ba na kafirtarwa ba inda ba firaqud dalla ba ahli sunna ba sa kafirtar da juna amma mazhaba ta malikiya da hanafiya wannan qadaya fiqhiyya ne amma su kristoci da yahudawa qadaya ne aqdiyya sun kafirtar da juna shi yasa kada ka sake saka wani zuciya mana ai musulmi da sun hada kai ba wani in dai sabanin ibada ne wannan abuwa ne waɗanda ba na aqida bane su kristoci sun ce Allah uku ne akwai Allah babba akwai ruhi mai tsarki akwai kuma Yesu almasihu wasu ka ce a'a Allah uku ne akwai Allah akwai Maryam akwai Yesu almasihu a wata aqida Maryam ba Allah bace a wata aqida Maryam Allah ce wanga ikhtilaf ne aqadi to shi yasa kristocin ma wajunan su cin juna su kai Allah subhanahu wataala ya faɗa wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bih fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghda'a ila yawm al-qiyamah kaji adawa akwai tsakankanin su ila yawm al-qiyamati har zuwa kiyama saboda ba akan gaskiya ake ba su ma yahudawa akwai kiyaya tsakankanin su wa qalat al yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al adawata wal baghda'a ila yawm al qiyamah in kuma ana ran kake fa aghraina shine na farko wa min alladhina qalu inna nasara wa alqaina shine na biyu duk a cikin suratul maida suke dan ana ran ka shiga cikin wani abin nan ashe wa junan su ba kyau ba kyau ba kyau to amma me yasa suka samu nasara akan mu sai sun ka ce akwai abin da ake kira al-aduwul mushtarak enemy commun wa huwa al-islam shi yasa sai yahudawa suka goyi bayan a zo kasashen musulmai a kashi tunda su dama ba ruwansu da kiristancin ba ruwansu da musulunci amma za su yi amfani da kiristocin da suke da yawa da suke da makamai tunda su ba su da yawa sosai sai a je a hallaka musulmi sai an kace to a taho a yada wannan abubuwa sai ilmaniya ta samu shi yasa kaga duk daulolin musulunci galibi da aka yaka turawa haɗa kai suka yi in ka dibi daular Uthmaniyar Turkiyya in ka diba su Alman su Faransa su ina duk suka hada saboda ita ce daula ta karshe su ruguza ta su huta in ka dibi yakin da an kai a daular Andalusiya harbu salibiyya hada kai na suka yi kristocin daban-daban yanzu sun gane cewa musulunci ne an make su kenan a barzancen dan protestant dan catholic aka je aka yaki daulolin musulunci haka suke yi ma daulolin musulunci kuma ko yanzu kaga America sunanta United States state kin nan jahohi ne sun ka hadu sun kai kasa don su je su yi yaki kaga in ingila sunanta ruwayem ini ruwayem ini ruwayem shine masarautu ini waɗanda suka haɗu saboda aje a yaƙi waɗansu mutane sannan suka yi union european haɗin kai na turai azzalumai maciya amana 'yan mulkin mallaka su zo su zaka su hallaka sauran mutane shi yasa kuma suka yi asu asu wani abin da na da suka yi da ingila da america da australia da canada dama asalin ingila ita ta haifi america ita ta haifi canada ita ta haifi australia sai suka yi nasu na masu jin yaren ingilishi a hallaka mutane kuma har yanzu shine abin da yake faruwa coalition america da za su je libya suka yi yaki sai da suka hada da otan turai kasashe da dama suka hadu suka yaki libya haka da za su kai yaki iraki haka suka yi suka hada faransa ta ce ba za ta tafi ba ta samu matsala da su aka je aka samu matsaloli amma dai an je an yakin su ingila da amerika shaggun duniya ne haɗa kai suke yi don su yaƙi waɗansu ku ko masu gaskiya sai ku zo ku yi tsaye wani lokacin da kuma za a haɗa kai a je a yi yaƙin sai ku ce wani ai bai san kaza ba sai sun bi ku da guda guda kahiri na bai san Allah ba in ya kare da wannan ga wannan zashi in kuna tsayawa ku tunkare su daga ku tsaya ku tunkare su daga to malam wannan a takaicen takaitawa saboda lokaci yayi halinsa dalilan shigowar ilmaniya kenan a cikin kasashen mu insha Allah ta'ala darasi na gaba in Allah ya kaddara sai mu zo mu ga hanyoyi tunda ilmaniya ɗai ne daga cikin hanyoyin yakar addini za mu zo mu ga asalibikin da suka kirkira da manahijkin da suka kirkira da kuma turuk waɗanda suka bi na yadda za su yi su yaki addini da kuma al'ada da yare ko a kasashen musulmai ko ba a kasashen musulmai ba kuma an yi rubuce-rubuce kan ilmaniya musamman in mutum ya koma a cikin littafin al-mawsu'a al-muyassara fil adyani wal ahzabi wal firq al asira da kuma malamai in kasa al'ilmaniya daban-daban malamai sun yi rubuce kanta mutum zai iya diba ya gani kan wannan unwan ana iya bahasi na magister kanta ana iya bahasi na doctora kanta al'ilmaniya wa asaruha masalan fi Niger ko fi Nigeria ko fi fi dawlati kaza kaza kaza kaza abu ne wanda yake yana da muhimmanci professor Sani Rijal Lemu yana da littafi al'ilmaniya da ya rubuta wanda kuma littafin nan shi ma yana da muhimmanci ɗalibin ilimi zai samu shi kenan akwai malamai masu rubuce-rubuce a kasashen larabawa har cikin ma wato kasashen mu idan ka diba kuma cikin al-mawsu'a al-muyassara fil ahzabi wal adyan wal firq al-mu'asira in suka zo karshen babi suna rubuta masadir da mutum zai iya karawa na in ka zo daidai karshen babin ilmaniya zaka ga littattafan da suka rubuta waɗanda ɗalibin ilimi zai iya bincika yayi rubutu akan wannan nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah alhamdulillah muna wa Allah subhanahu wataala godiya da ya ba wa malam ikon wannan gabatar da wannan karatu mai matukar muhimmanci mai tsada muna nan dai cikin ilmaniya kun ji dai malam ya ce sati mai zuwa insha Allah za a dora akan samu hal da asbab da matakai da matakai da ilmaniya suka bi suka shimfiɗa wannan makirce-makirce a cikin ƙasashen mu na musulmai da kuma tasiri kuma malam ya faɗi masadir Allah ya saka da alkhairi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa a mizan hasanatu na malam mu kuma da muka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake na daidai wanda yake na kuskure kuma Allah ya gafarta ya kare mu daga waɗawa ciki yan uwa masu kallon mu da saurare a nan za mu dakata saboda lokaci ya yi muna addu'a ga ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai allah subhanahu ta'ala ya kawo mana kwanciya hankali ya sa mu farka mu tashi wajen neman ilimi da ya shafi na addini da kuma na rayuwa kada mu kwanta bacci Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a cikin kasashenmu da kare mu ya tsare mu daga sharrin dukkan wani maki na fili da na ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan gidan tele da ma'aikata gaba ke da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته